الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الله هو الذي خلقكم من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم ومن العدم إلى وجود الأبدية واعلموا أيها الناس إنكم لم تخلقوا للفناء وإنكم خلقتم للبقاء ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام ومن الأرحام إلى الدنيا ومن الدنيا إلى القبور ومن القبور إلى الموقف ومن الموقف إلى الجنة أو النار نعوذ بالله من سوء الخاتمة فالإيمان الصحيح هو أساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة وأن الجنة دار اللذة والهناءة والسرور لا يدخلها إلا أهل الإيمان إلا أهل الإيمان وطاعة الرحمن قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في غربة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون أيها المسلمون لم يوجد الناس على هذه الحياة ليعيشوا عيش الخالدين بل إنها مكان محصور وزمان محدود لذلك يستحب لكل إنسان ذكر الموت والاستعداد له قبل الانتقال لما لما روي لما روي لما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هذه اللذات الموت إخوة الكرام واعلموا أن الاستعداد للموت يكون بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم والإقبال على الله تعالى بالطاعات كي يصل العبد إلى أعلى الدرجات ولذا كان سلفنا الصالح من أكثر الناس ذكر للموت واستعدادا له قال الدقاق رحمه الله من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاة العباده أيها المسلمون إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى بل خلقتم لأمر عظيم وهيئتم لختم جسيم وما بينكم وبين ذلك إلا الموت وليس لكم بد ولا فوت إن أقمتم له أثركم وإن هربتم منه أدرككم كما قال مالك الأرواح جل في علا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون لذلك لا تغتروا بالأماني والآمال وتذكروا في مصالح الذين سبقوا وتدبروا في عواقبهم أين انطلقوا واعلموا أنهم قد تقاسموا وافترقوا ومنهم سعيد وشقي فاختر لنفسك المآل قبل أن تلقى ما ذكروا فإن الأجل قريب ومستور عن العباد وكثيرا ما يأتي إلى المرء فجأة وهو لا يستشعر بقلوبه وأن العبد يلقى ما ادخر لنفسه قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أيها الناس عباد الله فتزودوا قبل المنتهى فإن كثيرا من الناس عملوا للدنيا يظنون بقاءها وعدم التحول عنها وهي ذاهبة عنهم وذاهبون عنها لا ترى ولا استبعاد وما هي إلا كالطير وضعت الشمس فلا يزال في الذبان حتى ينتهي لذلك فتزود تزود قبل المنتهى فإن خير الزاد التقوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدم لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأبدي فتأهبوا لذلك الوحيد أمامكم قبل الانتقال وتفكروا في قلوبكم في القبور حيث لا يكون لكم أب ولا أخ ولا أي قريب مؤنس واصبروا اليوم لترتاحوا بلا وما وجد راحة من لم يصبر وخذوا من الدنيا ما يكفيكم في هذه الرحلة ولا تكثروا وتثقلوا فيصعب عليكم المصير ويقول عليكم الحساب تزود من وشاء معاشك للمعالي وقل لله واعمل خير زادي ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفر أترضى أن تكون وثيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد وانتصروا عباد الله على قطاع الطريق النفس والهوى والشيطان بالمجاهدة والمصابرة وبالعمل إلى موعود الله تعالى فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن أكمل الناس إيمانا من يؤثر الآخرة على الدنيا ومن آخر شهوات الدنيا المحرمة أوقب بحرمانه منها في الآخرة عباد الله الأمر عظيم والخطب جسيم فاغتنموا الوقت وخذوا من صحتكم لمرضكم ومن شبابكم لهرمكم ومن دنياكم لآخرتكم ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إذا أنت لم ترحل بظالمين التقى ولقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون مثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بارك الله لي ولكم بهدي الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أوجدكم من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم ومن العدم إلى وجود الأبدية وأصلي وأسلم على داعي وحبيبي وقوة عين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته ومن سار على منواله إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وأنك الله سبحانه وتعالى يا فأجهن القرآن كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ya kuke kafirce ma Allah subhanahu wata'ala alhali da ku matattu ne babu ku sai rayar da ku ga wannan duniya kuma kun sannan kuma zai sake kashe ku kuma yuyikukum ya sake rayar da ku domin kiyama ثم إليه ترجعون سنزوى قريش أكي ما يقوم الله سبحانه وتعالى shine ya samar da mu daga babu zuwa ga samuwa daga samuwar kuma ya sake kauda mu ya zama babu mu kuma daga kasancewar babu mu dan sai ya sake samar da mu samarwa ta har abada yan uwa musulmi mu sani Allah bai halicce mu domin ya karar da mu ba ranmu yana nan amma abinda Allah subhanahu wata'ala ya tsara ya tsara ne dan ran namu ya warzu amma yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara sai yake ciro mu daga wannan gida zuwa wannan gida ya ciro da mu daga tsakon annabi Adam alaihi salam zuwa ga mahaifa na iyayenmu mata kana daga nan Allah subhanahu wata'ala sai ya ciro mu kuma ya kawo mu duniya daga duniya ya sake cire mu kuma ya kai mu kabari daga kabari Allah ya sake tada mu zuwa ga inda zai haddara mu domin kididdiga daga nan kuma sai Allah ta'ala da ta yi waɗansu aljanna Allah ya samu na cikin waɗansu da mutuwa da wuta Allah ya mana tsari daga mummunan makowa ingantaccen imani shi ne tubali da bawa yake samun rabo a nan duniya da kuma lahira kuma mu sani ita aljanna gida ne na annashuwa da jin daɗi da farin ciki amma fa ba mai shiganta sai wanda yake ma'abucin imani da biyayya ga Allah bai rahama Allah ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani wa yawma taqumu sa'atu yawma idin yatafarraqun a ranar da kiyama za ta tsaya a ranar za a raba tsakanin mutane fa amma alladhina amanu wa amilus salihat amma waɗanda suka yi imani suke ayyuka na ƙwarar fa hum fi rawdatin yubarun su kan suna cikin waɗansu dausayi-dausayi suna annashuwa wa amma ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah amma waɗanda suka kafirce suka karyata game da ayoyin ba su yi gamsashen yadda da haɗuwa da Allah a lahira ba ba su yi aiki dan shi ba fa ulaika fil azabi muhdarun waɗannan kan za a hallara su ne cikin azaba Allah ya mana tsari yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala bai samar da mutane a wannan rayuwa wai don su dawwama a cikin duniya ne na abada a'a ita duniya ya sanya ta ne zango ne daga cikin zango wanda rayan su zai ratsa ta cikin sa waje ne iyakantacce zamani ne kididdigagge don haka ashe ana bukata ga kowane mutum musulmi mai hankali ya zan yana yawan da tuna mutuwa domin ita ce zango na gaba daga wannan rayuwa kuma ba tunawa kawai bai dinga yin tattali domin ta kafin lokacin ya zo masa saboda abin da imamu turmudi ya wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yawaita mai katsewa jin daɗi ita ce mutuwa yan uwa masu daraja tattali ga mutuwan nan da ake yawan nanatawa yana kasancewa ne wajen tuwa daga laifukan da ake yi kana abin da yake kuma an zalunci wani a maida musu harkokinsu ko a nemi yafiyarsu kuma fuskanci allah gaba daɗi wajen yin biyayya domin bawa ya sami matsayi mai tagomashi a wajen allah don haka nan ne waɗanda suka gabace mu suka fi tsananin taka tsantsan su sun fi mu yawan tunan mutuwa da yawan tattali a gare ta wani addaka daga cikin tabi'ai yana cewa duk wanda ya yawaita tuna mutuwa a matsayinsa na musulmi yana tuna ta to wa insha Allah Allah ta'ala zai girmama shi da waɗansu abubuwa guda na farko wanda yake yawaita tuna mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala zai girmama shi wajen yin gaugawa zuwa ga yin tuwa don ya san tara tafi bai kuma san lokacin ta na biyu Allah ta'ala zai kimsa masa kana'a a zuciyarsa wadatuwa da abin da Allah ya bashi don ya san duniyar ba gidan zama ba ne duk abin da ya samu zai wadatu da shi sannan na uku duk wanda yake yawan tuna mutuwa in ji wannan malami Allah ta'ala zai girmama shi in yana bautar Allah zai dinga jin karsashi da nishaɗi da jin daɗi. Don haka ‘yan uwa musulmi, Allah ta'ala bai halicce mu don wani ba, bai kuma halicce mu domin ne abin da muka da dama. Allah ya halicce mu ne don wani babban al'amari ya yi tattalinmu ne domin wani babban batu da ke tafi ba abin da ke tsakaninmu kuma da wannan lamarin ba sai ita mutuwa kawai ita kuma babu makawa kuma ba a kurce wata in ka zauna ma jiranta kullum kake yi to dai za ta zo da ma ka san za ta zo in ba ka son ta zo ne ba ka san a ambace ta ba ka tunanin na ba ka mata tattali don gudun ta kake yi sai ta kama ka in dai lokaci ya yi wanda yake mamallaki rayuka Allah subhanahu wa ta'ala ne ya faɗa kul innal mawta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqiku ka gaya musu mutuwan nan da kuke gujewa sai fa ta riske ku kuma tuwadduna ila alimil ghaibi wash shahada sannan a maida ku zuwa ga masanin koye da masanin bayyane fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma sai ya ba ku labarin da abin da kuka aikata don haka kada ka rubuta kanka da bulace bulace kada ka rubuta kanka da cewa za ka san dogon zango a rayuwa ka rika cire hukuncin waɗanda suka rigaye ka kar ka lura yaya al'amarinsu ya kasance mai kirki da marar kirki sun tafi ka sani duk waɗanda suka tafi nan an karkasa su kowa gwargwadon masaukin da ya tanada wa kansa a ciki akwai wanda ya wa kansa tanadin kirki a ciki akwai wanda ya wa kansa tanadi da banza don haka kai jin kafin mutuwar ta zo ka yi wa kanka kai ma tanadin wanda ka zaɓa wa kanka domin lallai ita mutuwa tana kusa da mu kuma al'amari na wanda yake koyayye kuma sau da yawa mutuwar takan zo wa mutum fuji'a ba tare da ma ya samu alamu na zuwanta ba na jinya ko abin da ya kama da yin don haka bawa kuma a lokacin da ya tafi ba za a ce wai an masa jinkiri ba zai riski abin da ya tanada wa kansa ne tun a nan ‘yan uwa musulmi da yawa daga cikin mutane aiki suke yi da neman duniya kawai suna zaton cewa duniyar da mai wanzuwa ne ba sa tunanin koma ruwa ga Allah ko abin da za a tambaye su a rayuwarsu ba sa tunanin wannan duniya za ta kare ko rayuwarsu za ta kare a kusa alhali ko abin da Allah ya riga ya kaddara duniyar za ta tafi ta basu kafin ƙare wasu ko kuma su za su tafi su batta ko da ba ta ƙare wasu ba mai tabbata ba abin da zai ci gaba da wanzuwa inda duniya ce duniya ba ta zama tamkar abin da malamai suka kwatanta ta kankara ce aka ɗauka a tsananin garje rana sai aka ajiye ta kawai akan fulo a hankali za ka ga tana daukewa duk girmanta sai ta zama in ku al'amarin haka ne ko yan uwa mai guzuri kafin lokaci ya kwaro mafi alherin guzuri kuma kamar da qur'ani ya nuna mana shine ayyuka na tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin ya kowa sun kai imani ku ji tsoron Allah rai ta rika kulawa ta leƙa mai tai tanadi don gobe wattaqullaha ku kiyaye dokar Allah in Allah khabirun bima ta'malun domin Allah mai bada labari ne da abin da kuke aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mai kaifin hankali mai dabara wanda yawan lana ta wannan hadisi mai kaifin hankali mai dabara shine wanda ya wa kansa muhasaba ya daukansa a ma'auni shin yaya zan zama in an ce ni ne wakilin hisabi a lahira objective hisabi to wanda ya dora kansa a ma'auni wa amina lima ba'da al-maut sai dinga aiki ga abin da zai zo bayan mutuwa wal ajizu annabi yace rabo kuwa man atba'a nafsahu hawaha wanda duka ya biya da ransa ga abin da take sha'awa kawai sai dinga yi ko da ya san ya saba wa tamanna ala lahi amani amma kuma yana tabbura tabbura can samun aljanna a wajen Allah mikin tsaya ‘yan uwa saboda tafiyar da take gaba kafin lokaci ya yi a ce ayar ya tashi ka gama kinsa kusurinta kana yi kuma kana la'akari da cewa ina ne makomarka take abali ne da za a sanya ka ayyukanka su ne za su zan abokan zamanka ba komai da kafan da za a saka maka rufewa zai hatta gangar cikin ka rufewa za ta amma an kanana me me taya ka zama ayyukanka a lokacin babu uwanka babu dan uwanka babu ƴaƴanka babu matarka babu duk wani masoyinka wanda zai ɗebe maka kewa kai kaɗai ne sai ayyukanka don haka yan uwa mu yi haƙuri wajen bin Allah a wannan duniya domin mu samu hutun gobe duk wanda bai yi haƙuri da bin Allah a nan duniya ba ba shi da hutun gobe in al'amura na duniya ne da muke da bukatarsa mu yi ƙoƙari mu nemi ta hanyar halal abin da zai taimake mu wajen yin guzurin gobe duniyar ma ba a so ka yawaita ta shi ya saka magabata in duniya ta shigo sai su dinga yin indararo tana shigowa suna bayarwa dan sun san ba suna ɗiban buƙatar su ta rayuwa sauran kuma suna bayarwa dan sun san shi ne tanadin su na gobe amma duk abin da mutum ya ajiye a nan a nan yake barinsa bai yi tanadin gobe To a cikin duniya rike abin da zai ishe ka guzuri gobe. Ka rike abin da zai ishe ka kada ka yawaita, domin idan ka yawaita tara duniya, ko ka sani ba, tafiyar sai ta zanta maka nauyi, binciken da za a maka sai ya nauyi. A wannan gaba, duk da baya cikin mutuwa ina son ba da wani misali. ana ba da labari mana abubakar domin Allah ya masa rahama a zamanin can wanda ya san aikin hajji a wannan lokacin ya san ana shan wahala alhazai za su zo mina da kaya a daɗe kuma gashi an yi lodin kaya saboda siyowa kaya a saudiya in ka zo najeriya ni ba za ka ci ninkin ba ninki a lokacin kuɗin najeriya yana daddarauta da haka alhazai suna son sabuwa kaya da yawa kaga ana ta jan kaya ana shan wahala wasu ma saboda tsawon zaman da za a yi amina ba a samu an screening ko jirgi ya zo ba su dinga sai da kayan nasu an zo ana layi ana jan kaya jakakkuna extra gashi na kaya da yawa sai ga bana bakar gumi Allah ya masa rahama ya zo zai wuce da a baya sa irin wannan kamar yadda kowa ya san zai sai da jallabiya da rawaninsa ba komai tare da shi sai Qur'ani shi jakar ma irin ta hannun nan babu qur'ani ne kawai a hannunsa malam da yazo sai zai shiga layi sai aka ce a aka maka za ai nan wajen layin masu kaya ne tun da ke bakka da kaya zo ka wuce malam da ya wuce zai nufi inda jirgi yake sai ya juyo sai kalli mutane sai ce to bayan Allah kun gani yadda duniyar take haka lafiyar ma take wanda ya zo da kaya da yawa bincike sai da yawa wanda ya zo da kaɗan sai ya samu wuce Allah ji kan malam da iya wa'azi. To don haka wanda ya wai yawaita shi ma tafiyar sai ta masa wahala binciken sai ya yawaita. Wani mai wanda yake cewa ta zaurin min ma'ashikan lil ma'adi wa qul lillahi wa amal khayra zadi yake cewa ka yi guzuri cikin wannan rayuwar taka iya abin da zai ishe ka saboda makoma ka tsayi wajen bin Allah subhanahu wataala kai aiki wajen samun guziri mafi alheri wala tajma' min ad-dunya katiran fa inna al-mal yajma'u lin-nafadi kar ka nemi tara duniya da yawa domin ita duniya ba ana tara ta ne a nan duniya take karewa sai abin da ka ɗiba ka tafi shi yace a tabba an takuna rafiqa qawmi lahum zadun wa anta bi ghayri zadi yanzu ka so ka zama to abokin tafiyar aya ne kowa da guzurin sa kai kun bakka yadda kowa ke da guzurinsa kana so kai ma da naka yadda za a je maka kowa da guzurinsa kai ma kana so da naka amana saboda in an je maka kowa yana cin nasa don haka mu nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala a kayan yan fashi wanda idan ka zo kada guzurinka zai maka fashi ya kwaci mu nemi Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu akan yan fashi su wane ne yan fashin nan annafsu wal hawa wa shaitan zuciyarka yan fashi ce dan kullum tana son karkata zuwa ga sabo inna nafsa la amaratu bisu ka nemi taimakon Allah akan wannan yan fashin ka nemi taimakon Allah akan abubuwa na sha'awa na duniya wani da yana gefe sai kaga sakonsa yayi kada amma idan ya ga ababen sha'awa sakonsa sai ya waita ka nemi taimakon Allah a kayan sha'awoyi na duniya da ke gujirowa dan fashi ka nemi taimakon Allah kan babban dan fashi shine shaida ta yaya za a nemi taimakon Allah bil mujahadati wal musabara dagewa wajen bin Allah din da kuma juriya da kuma yin kyakkyawan fata da addu'a na neman samun abin da Allah ta'ala ya tattara sa wajen tsoron Allah ya kuwa musulmi mu sani wanda ya fi cikar imani a cikin mutane shi ne wanda ya fifita lahira a kan duniya amma wanda ya fifita sha'awoyin duniya musamman waɗanda aka haramta suka ja shi to lallai za a masa ukuba a haramta masa sha'awoyi irin na lahira dan uwa musulmi al'amarin ta da ke gaban mu babba ne batun da ke gabanmu ya yi girma mai iya bakin ƙoƙar mutum dama tana nan mai amfani da dama na lokaci don kuwa kafin lokacin ya gani mu riƙe abin da za mu iya riƙa na kuzurin lahiran nan yayin da muke da lafiya kafin jinya mu riƙe abin da za mu riƙa lokacin da muke da karsashi na ƙuruciya da ƙarfin jiki kafin tsufa mai rafaƙarwa ta zo ta hana mu ko da azumin takawuyi ne mu riga daga duniyar yan uwa tun muna cikin duniyar ba sai lokacin da mutuwa ta same mu lokacin kuma aiki ya gani kada mai rudi ta rudar da mu kada rayuwar duniya kullum ta rika shagaltar da mu mu kiyin guzuri wani mai waƙe yana cewa idan an talamtar har bi zalim min idan har ka kasance ka hauta hanyar tafiya zuwa lahira amma ba da guziri na tsoron Allah ba walaƙaita ba da moti man ƙatta zawwada bayan mutuwa kuma sai ka gaga wasu su kuma sun yi guziri ana ba su lada ana sa su hanyar aljanna kai kuma ka samu kanka babu lada ka ga wani layin za a tafi da mutum to a wannan lokaci nadimta ala Allah takuna mitlahu za ka yi da na sanin don me baka zama irin waɗancan kai ma tana da damar kayan guzurin ba don me yasa walam tarsad kuma kai ma baka yi tattali wa annaka lam tarsad kama kana arsada kai ma baka yi tattali kamar yadda wancan ya tattali ba to kafin wannan nadamar ta zo mutum ya iya bakin kokarin sai ya yi domin mutuwar ba sai ta maka sallama ba kowane lokaci in dai Allah ya sa wa'adi ne za ta iya zuwa ta same ka gara ta same ka hanyar kirki ka ta ni'antar da kanka domin wallahi idan ta zo ba za a jinkirta maka ba ko ka tsaya ka jaddada kalmar la ilaha illallah wallahi ba za a jinkirta maka ba duk lokacin kuma matsala shine duk lokacin da mutum ya zo mutuwa ba akan aikin kirki ko kuma ba akan tuba ba ko kuma ba akan imani ba a wannan lokaci yace zai tuba ko kuma zai yi imani Allah ce zai tuba hadisin annabi ya tabbatar ba a karɓan tuba a lokacin mutuwa ba a karɓan imani mutum ya kalmar shahada lokacin mutuwa ba za a karɓa ba shi yasa ba ta kusa aure nasosi sun ambaci haka to ga mutum ya amfani da damarsa kafin lokaci ya zo Allah subhanahu wataala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta kaddara mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah abin sani kawai ladan abin da kuka aikata ake cika muku a kiyama فمن أوزن عن النار وأدخل الجنة فقد فاز duk wanda aka nesantar da shi gaban rubuta aka shigar da shi aljanna hakika ya rahoto Allah ka samu cikin su ya rahoto alamin wa man hayatu dunya illa bata'u Allah ya ce da duniya ba ta zama komai ba sai dan jin dadi ne kadan amma fa yana yawan daukar hankalin mutane Allah kada ka sa duniya ta daukar hankali amin ubangiji Allah ka mana tabati a kayan dinka da bin manzon ka Amin.
Allah ka sa ƙarshen mu ya fi farkon mu kyau.
Amin.
Allah ka sa khayr ayyamina yawma taqafati ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واهدنا سبيل الرشاد اللهم اهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم قوموا الى صلاتكم